أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالعكس والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم جمعة تبيو أتكر رمضان منا شاء ga watan Ramadan, hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu, wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan hudu haihuwa annabi Isa shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya. Mun dawo za mu ci gaba da karatu daga inda muka kwana jiya. Da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akram kalla bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين to alhamdulillah ai yanzu dai muna cikin suratul ankabut wanda jiya idan ba mu manta ba mun kwana akan wasainal insana biwalidayhi husnan wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahib fa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana haƙoƙi game da iyaye da irin kulawar da ya kamata mu yi masu ko da iyayen nan namu kafirai ne ko da munafukai ne ko da fasikai ne ya zama cewa Allah subhanahu wata'ala a wani guri yana gaya mana cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya Allah ya hukunta kada a bauta ma kowa sai shi bayan nan kuma Allah sai ya ce to wa bil walidayni ihsana a samu kyautatawa game da iyaye ya zama wajibi ne ga dukkan mutum musulmi mai imani a rika samun kyautatawa tsakanin shi da iyayen shi bayan ya ba su haƙoƙin da Allah ya ce ya ba su. Ha a cikin ayar Allah subhanahu ta'ala yana cewa wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. A cikin zamantakewarka da iyayenka ko da kashkakace musu. Iyayenka su yi wani abu wanda kake ganin ba haka ya kamata a yi ba. To ba wai kai masu faɗa ba ko kai masu gyara. A aka ce kash in na baki kyauta ba ba kayan su al'adai kash ba bada ba haka kai ba kayan su al'adai can ƙarshe Allah ce in ma za ka yi musu magana wa kullahu ma qaulan kariman kai musu magana ta girmamawa misali babanka tsoho ne ana buki gidanku kowa yayi gayu shi kuma da ya tayi sai ya sawo babban riga da bakin ciki daban wando daban saboda shi yanayin shi yana ganin haka lahiya launi to kaka ce kash ji baba me yasa baba ya a a zuwa zaka ka ce a baba wata shiga akai haka ai ko da a ce ya cikin nan hada ta akai da wandanta ko babban rigar nan aka canza ta ai da zai yi kyau kaulan karima kenan amma ba ka ce baba ana buki gowa muku kawo ni Allah ji ga wannan shiri kai laifi a gun Allah sai dai ka gaya mai magana ta girma dan matso ne saboda masu a matso sosai sai dai ka gaya mai magana ta girmamawa idan in naka ce ta tsufa sai ya zama watakila kawai in za ta leko waje ba ta damu da lullubi ba saboda ta sha'anin tsufa yau da gobe kaka ce wa'in nan me yasa yake fita ba lullubi a'a in kaga tano a sha'anin na kofar gida za a je ne to ai ko da an ɗan samu wani mayafi an ɗan yafa ai da an ɗan yi maganin iska ko ka ga baka nuna mata kuskurenta ba amma mu yanzu ya aiki manzo Allah dama ya gaya mana cewa yana daga cikin ma alamomin tashin alkiyama mutum ya rinka wulakanta uban shi ko mutum ya rinka wulakanta uwar shi idan mun kalli alkur'ani za mu ga abubuwa da yawa waɗanda Allah ya samar da su saboda bin iyaye kalli suratul baqara ta ishe ka wa'azi wannan bakara wadda ake cewa saniya saniya abinda yasa aka same ta har aka samu kuɗi masu yawa da ita aka yi wadata ba wani abu bane illa banda bin iyaye tunda matashi ne na ta tsawainiya mahaifin shi waliyin Allah ne zai mutu ya ga bai da wani wanda zai ban masaniya ya rike mai kawai je daji ce Allah ga yanan na baka ajiya dan ɗana ya girma ka bashi sanan yaro na yana ta ya taso sai Allah ya sa mai biyayya ga mahaifiyarsa kullum in ya je yofas kare ya zo zai sai da ice dirami uku dama yana sai da zai ce wannan na inna ta ne wannan na abincin gobe ne wannan kuma zan ba da shi sadaka lada ga mahaifina kaga shi bai da komai ana na wannan mahaifiyar ta ce wani wahala ce maka yawa ba za ka je daji kaza mahaifinka ya saki wata saniya kuma an ce mun fakarauta sun ce suna ganin ta ka je watakila za ka yi za kai ka kama ta saboda an ce zakoki ma korar su take kenan ya je daji yana zuwa daji yana ta dube-dube ya ganta da ya ganta kawai ya nufe ta sai ce mata ke saniya ni ne dan wanda ya ba Allah ajiye kiki tsaya in kama ki kawai ta ma ya ta shi zo wajen shi ya sa mata igiya ya jawo an ɗan taka ɗaya biyu su ce to kai yadda kai wata hiya daga nesa kuma yanzu ka koma ƙasa ka hauni mana sai ce ai inna ta cewa ce in kamo ki bata ce in hauki ba sai ta ce ka kuru da ka hauni da in na ka da kai mutuwa za saboda hawan ma da za ka yi mun saba ma iyaye ya jawo ta ya zo da ita gida da ya zo da ita gida ya mahaife ta ce to ai ma rike ta ka je ka kai ta kasuwa ka saida ce to inna nawa za a saida ta ce in ka samu mai dirami talatin ka saida mashi shikenan ya taho kan hanya zai je kasuwa kawai wani ya tarbe shi ya ce mai saniya fa sai ce mahaifiyata ce ta aiko ni ita ce in saida ta dirami talatin sai ce kaga kuwa ni na siye ta dirami arba'in sai ce to ba zan sallama maka ba sai na gaya ma mahaifiyata ya ce ka an shi kudinka ta ya ce a sai na gaya mata ya zo ya gaya mahaifiyata ce ka je ka ce mai mai neman talati ya samu arba'in ai ya gode ka je ka ce mashi ka saida yana zuwa sai ce to ba ya ka koma ka gaya mata ba na ƙara ma goma na saya hamsin ce gaskiya sai na je na gaya mata ya dawo ya gaya mata ce ka ce mai an saida yana zuwa ce to ka daina wahalar da kanka na siye ta dirhami 60 ta an shi kuɗi kawai ka kai mata ya ce a'a sai na koma na gaya mata da ya koma ya gaya mata ce kai na san mahaifinka na da kusanci gun Allah ka koma ka ce in dai da wani bayani da yake son yi mana akan saniyan nan yi maka ya daina wahalar da kai yake ita ma intelligent ce ta gane inda aka nuwa shi kenan ya ce to ni ba mutum bane mala'ika ne Allah ne ya aiko ni in jarraba ka kuma ka ci jaraba da ka kada a sai da saniyan nan za a yi wata rigima ta wani kisan kai idan aka yi kisan kai Allah zai umarnin a yanka wannan saniyar da ka in an zo za a yanka ta kace kai baka yadda a yanka saniyar ka ba sai dai idan an yanka ta za a fede ta a cika fatar da kuɗi shi da kuɗin ta in an yarda shi kenan kamar da abokan gida ana nan kuwa aka ta auku aka kashe wani muloniya aka yi ta rigimar waye kashe shi waye kashe shi ƙarshe aka ce gun annabi Musa, annabi Musa ce ku yanka saniya suka ce wani iri ya gaya musu me ya kalatta, tsohuwa ce ko yarinya ƙarshe dai duk sifar da aka faɗa ya zama da aka kewaya wannan saniya kaɗai ke da wannan sifar aka zo wajen yaro ya ce to gaskiya mu ba za mu saida ka ba sai dai idan an yi alƙawarin in an yanka ta za a cika mana fatar ta da kuɗi kamar yadda ake cika mangala to larura ta zama dole dole aka ɗebi kuɗi aka cika ta aka cika fata aka ba su shi ko buƙatar kawai so ake a yanki harshen ta a buji wannan mamacin da an bukai zai tashi in ya tashi zai faɗi wanda ya kashe shi buƙatar ta ake nema shi sai ga yaro ya zama buloniya nan tashi to in ka kalli alqur'ani za ga yana magana bin iyaye bin iyaye bin iyaye kuma haka nan alqur'ani kullun ja kunnan mu yake game da saba ma iyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullum jan kunnan mu yake game da saba ma iyaye abinda annabi alaihi salatu wassalamu yake nuna mana kullum manzo Allah nuna mana yake cewa mai saba ma iyaye ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba ka san dai da a ce akwai wani guri da Allah yake inda yafi aljanna da Allah daga Allah sai wa hago sai manzon Allah to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana girman iyaye tun daga sura manzo Allah na haihuwa babban shi na farko sai ya mai sunan mahaifin shi Abdullahi Allah yana masu cewa suna wuta da manzo Allah kai yanzu kai yanzu baka nan a haifan ma da a samu suna Abuja zaka yadda saboda Abuja dan ina ne to manzo Allah fa ya haifi dan shi ya samu suna Abdullah kuma ya haifi wata ɗaya ya sa mata suna Aminatu ita ce ummu kulthum sunanta Aminatu bayan wannan girmamawa ba su mahaifa ba a'a matar da ta rike manzon Allah mahaifiyar sai na alizuran ta Fatima da manzon Allah haifi ai ya sa mata Fatima amma in yare ma Fatima to wasa yake ce mata ummu abiha inna babanta kaga ana nuna mana muhimmancin girmama iyaye kuma annabi alaihi salatu wassalam duk lokacin da sahabi ya zo ya musulunta idan sahabi ya mai koke da cewa yana da matsala da iyayen shi annabi bai cewa ya je ya faɗa da su annabi cewa zai je ka lallafa su bi su a hankali kalli sai na abubakar da ya musulunta ka taɓa jin kowa hadisi da ibi wanda aka ce ya faɗa da baban shi kuma abu kuhafa da mahaifiyar shi da mahaifiyar sai na abubakar ba wasu musulunta ba sai ranar fatawa makkata duk wannan gwagwarmayar da aka yi sai na abubakar jin su yake da ma aka zo fato makkata bayan an yi abin da aka yi sai na abubakar sai ya tafi gidansu wajen shekara takwas bai ga iyayen shi ba ya je iska abu kwahafa ya tsuwa ya tsuwa ga sace ga gemu ga farin gashi buzu buzu yana kafirin ya rungume shi ya sumbance shi ya ce to baba lokacin musulunta bai bai ce yayi sai kawai ya cicciƙo shi ya taho da shi gun manzo Allah manzo Allah na ce me abokar dauko aka ce baban shi sai annabi ya tashi ya tarbe ce haba Abubakar da ka bar shi tan ka zo ka kira ni ai da ya musulunta a gidan shi da yafi a waje na da Allah nan me annabi ke nuna wa sai na Abubakar girman mahaifin shi kan ya ga musulunta ya je dauko mahaifi ita mata musulunta sayyidina Umar Allah ya kara mashi yadda ran da sai na Abbas wan baban manzo Allah ya musulunta ana ta munna ana ta munna sai ya ce wallahi musulunta Abbas ta yi farin ciki a wajena da musulunta babana Haddawu nan yana nuna maka cewa da baban shi ya musulunta da zai yi murna ga hikayoyi nan da kissoshi na bayan Allah wanda ake nuna mana muhimmancin iyaye wanda har sai ta kai ga akwai sahabin da ya kasa kalmar shahada saboda yana daidaita matar shi da innar shi ba yana daidaita ba yana daidaitawa sahabi ne yazo zai mutu wanda al'adar sahabbai duk wanda zai mutu za a je yana kalmar shahada wannan sahabin a ga manzo Allah bai da lafiya ce sahabbai mu je a gaishe shi an je gaishe shi sai aga ya shiga halin mutuwa sahabbai aka yi ta la ilaha illallah la ilaha illa ya kasa aka ce kai abin nan ba na lafiya bane a gaban annabi aka zo aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ga mu annabi alaihi salam manzon Allah ya tashi da kanshi ya je ya tsaya akan shi ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kasan dai ko shedan annabi yin wannan ai ya amsa amma wallahi ka amsa manzo Allah yayi mamaki sai ce a kira mun matar shi me kika sani game da mijinki tsakanin shi da ubangiji sai ce tsakani na da shi ba matsala tsakanin shi da ubangiji shi ba matsala yace mahaifiyar shi na aka ce tana ne ce a kira ta tsohuwa ce ta zo tana dogara sanda manzo Allah ce me zaki faɗa game da ɗanki ce wallahi tsakanin shi da Allah bai da matsala ni ma tsakanin na bai da matsala amma dai akwai dan wani abu daya wanda ban jin daɗin shi da yake mu Allah ya ce me ce duk abin da zai mamace shi irin shi yake mu duk abin da zai mamace shi to irin shi yake mu in a tamfar sallah ce sai mata shi ta dubu ishirin ne sai mu shi ta dubu ishirin in ya so mu mata shi kaza ya sai mu shi kaza in duk abin da ya matar shi to to wannan daidaita ne da ya da matar shi shine nake jin haushi ko ba zan iya yafe mai ba manzo Allah ce to wannan abin ya hana shi kalmar shahada ce to gaskiya ne dai ya hana shi ni ba zan yafe mai ba manzo Allah ya magiya ta ce a a ya rasulullah ka kyale maganar nan a bari mu je Allah ya saka mu ba zan yafe mai ba sai da manzo Allah ya mata hikima ce to wannan abin da ya wuce zai kai shi idan ba ki yafe mai a nan ba in ya je lahira Allah kona shi zai da haka bari mu fara kona shi da wutar duniya kafin wutar lahira hikima ce ta manzo Allah aka hada wuta wuta ta hadu manzo Allah shi ku dauko shi yana suma taga annabi wuta rigi rigi sai ce a gaya mu annabi na yafe mai kafin a gaya mu annabi sai kama la ilaha illallah muhammadur rasulullah ana dawo da shi kan shi fita shi ya shahada ɗan uwa kai mai sai ma matarka lesin dubu hamsin ka sai ma innaka roba ta dubu biyu da ɗari biyar kai da aka yi ka wuce ina za a je ka innaka na maka faɗa kana cewa wai ke inna baki gane ba zamanin ku fa ya wuce ke ho baki gane ba uwar ka ce bata gane ba akwai ran da ake girman iyayen shi ko kuma ya ta kai ga wai a ce wai kana da mata uwarka ba ta santa wai ka ce wai ke illa ke wai haihuwa ta kika ki je na shiga cikin sha'anin mata na to da kai da matan na uwa uwar taka ba sai da ta haife ka ba tukun matan suka sami ka in kai dan kirki ne idan ka ga idan ka ji matarka taima uwarka bakan magana to ko da ake saki uku na bid'a ne yi mata saki uku da an magana ka ce uwata ta raina ba wanda zai ce baka kyauta ba amma kana da mata tana zagin uwarka wai ka raba musu gurzawa kaga uwarka banza ke zaka dan uwa wajibi ne mu mai da hankulan mu a wajen bi iyayenmu masu rai kenan idan kuma iyayen sun mutu su ma fa akwai haƙƙi a kanmu wani sahabi ya tambaye manzo Allah ya ce ya rasulullahi hal baqiya alayya min barra abwaya shay'a ba'da shay'an ba'da wafati ma qala na'am al-istighfar as-salatu alayhima wal istighfar lahumu wa infaz ahaduhuma wa sallatu rahimuhum allati la tusal illa bihim yace ya rasulullahi wa idan iyayena suka kare suka mutu shi kenan haƙƙinsu ya ƙare annabi ya ce ina ai akwai na farko ka rinka masa addu'a ka rinka nema masa gafara a wajen Allah kuma ka sadar da zumuntar da ba za ta sadu ba sai da su alhairi ne kyautatawa abokan babanka ne ƙawayen innanka ne ka rinka masa alhairi shi ne ka zama ɗa mai biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya je ziyarci kabarin iyayen shi ranar juma'a ya karanta surat yasin kafa daya to Allah zai rubuta shi a cikin ƴaƴa masu biyayya yanzu wani in zaka tsare shi ka bashi miliyan bai san inda kabarin koshi take ba ko inda kabarin uban shi yake balle dai a ce ya dan ba wani abu in ka zo ka gama koke-koken ka na zuwa la'asar sai ka fara lissafin gado sai dai in an je makabarta ka ce ai koken wajen asarin ya baba shi baka sa ce wallahi ban san gun ba kai ko dan bulan nan ma da ake dan kewayewa kai ka kasa mai da haka Allah na mana wasiya mu girmama iyayenmu mu mutunta iyayenmu mu darasta su haka nan matasa matasa ku shiga taitayinku game da haƙƙin iyaye yana daga abin da ke sa kake ganin matashi ya tashi a lalace rashin kula da haƙƙin iyayen shi kana matashi amma a ce uwarka na ibar ruwa da kanta uwarka na kola da kanta uwarka na kai niƙa da kanta me amfaninka wani lokacin ma ce da Allah ɗan miƙa mun kashin duni inda kin ga lokacin tahiya ƙwallon na yayi da Allah ki aikiwa ne tahiya ƙwallo to ko ka'aba za ka kace ta tsaya ta tsaya dole ta tsaya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ina cikin sallar isha'i tare da jama'a ina musulmanci ce sai na ji mahaifiyata ta ce ya Muhammad yace la'ajabtuha wallahi sai na an samu yace zan bar sallar in je in ban mutanen in je in mata abin da nake so in gama in zo in ji wani sallah ta sallah ta bata faci ba in ji manzon Allah wannan yana koya ma zuwa kina mu malamai ba suka ce da kana cikin sallar nafila innaka za ta ce wane kakai wata ai wannan eh din ma ya bada sallar ce na am inna ce ya ka kace to jika maza kasuwa ka zo min kaza ka ce to ka zo duk abin da zaka yi ka gama ka maida mata in ka maida mata ka zo ka dafa sallar ka daga nan malamai sun ce sallar ka bata ɓaci ba in dai sallar lafiya ce ta farilla ce kaɗai saboda Allah ya fi ƙarin sa aka ce ba haka ba kuma aka ce da babanka zai kira ka innaka ta kira ka to ka fara an sa kiran innaka ta kokaje an sa kiran babanka to mu ko yanzu kawai kallo wane ne dan fi kaya kaya don uban ya dan fi abin ne ya karce baba ga nan zuwa in ka gama nashi ka je wajen ta a ce kana matsayin musulmi amma iyayenka na kuka da kai yana daga cikin abin da ke hana cikawa da imani saba ma iyaye yana daga cikin abin da ke jawo mutum ya zauna cikin talauci saba ma iyaye kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu laifuffuka guda biyu Allah bai barin su tun a duniya zalunci da saba ma iyaye in dai ka saba ma iyayenka wallahi baka mutuwa ki ka gani ke za wasu ƴaƴan da zaka ana wulakanta su ƴaƴan suna wulakanta su yin ba na ƴaƴan bane su ma gaske ma iyayensu na sha ba da wata hikaya ana cewa tun irin ma ana irin zaman jahiliya na da wani mutum sai yana da ɗa ana gona ana ta noma ana ta noma kasan da irin yadda zaman da a kawai yake kowa ba ganin girman kowa yake ba kawai sai gaddama ta tike tsakanin uba da ɗa. E kokowa, kawai ɗan nan ya sama-sama da uban nan nashi ya buga da ƙasa. Makota aka rugo da gudu aka rawa, sai wani ke ce mai, ka kada ubanka dai ko, kai ma sai ka samu mai kada kai. Ya ce, haba, haba, malam. Ai, in ma ya ƙara tara ta ƙara ta da shi, don ma ban yanka ba. Yana, ana nan dai aka sulhunta ya jajibo aure uba ya kashe kudin shi aka yi aure haihuwar farko ya aka haifi namiji ana nan yau da gobe tun yaro na kai masu fara gona har ya kai ga an mai tabbatanya har ya kai ga tsoho ya dai je gona ya zagaya ya zauna inuwa bai ke noma wannan a wannan gona a wannan kadada akan wannan kunya yake shi ma sai gaddama tsakanin jika da kaka na inuwa kayya kayya kayya shi ma ya sama da uba ya buga da ƙasa da ya buga kawai ya zaro wuka ya dora zai yanka uban ya gugu da gudu ni da ya kada ni bai yanka ni ni da ya kada ni kakka yanka bai yanka ni ba Allah bai saka ba duk wanda ya ci mutuncin iyayen shi da haka in ka san ka ci mutuncin iyayenka kai maza maza ka nemi gafararsu ka kyautata musu kai musu alhairi kai ta neman yafiyarsu in kuma sun mutu ka dinga aika musu da addu'a wani daga cikin bayan Allah ya yi wa fati bayan ya yi wa fati sai wani wali ya yi mafarki da shi da ya mafarki da shi kawai sai ya gan shi sai ya gan shi a cikin halin azaba ya gan shi a halin azaba sai ce wani ya jawo ka wannan sai ce wallahi duk aikin da ni tsakanina da Allah ba wanda Allah ya amsa amma ka san duk mutanen da ka gani nan cikin ni'ima mafi yawan mu Allah bai ashi ayyukan mu bane mu ne na amma wanda ka gani cikin ni'imar nan sun kuma ƴaƴansu da ƴan uwansu ne ke masa addu'a kuma ka san ni ban kowa ba sai ɗana lalataccen bai mun addu'a shi yasa ka gaban da komai Allah in ka je ka mai wa'azi sai ya farka sai ya farka ya zo ya kira yaro shi to ka ci halin da naga ubanka yaron nan ce to ni kuma nayi alƙawari tsakanina daga Allah daga yau duk wani sabon Allah ban kare shi kuma zan cika wata mahaifi na addu'a sai da aka shekara sai wannan mutumin ya ƙara yin mafarki da ya zo makabartar sai ya ga wannan mutumin ya haskake makabartar shi kaɗai sai ce kai wannan waya haske makabarta ce wane ne da ka isar da saƙon shi wajen ɗan shi addu'a ɗan shi ce ta amfani shi sai ya farka nan me ake gaya maka idan ka yi ma mahaifinka addu'a tana zuwa mashi ko bayan tana zuwa mashi to bayan nan kuma idan ka saba mai kai addu'a Allah na gyara kai yafe ma laifuka da ka yan uwa mu yi kokari mutunta iyayenmu mu darasta su mu rinka masa addu'a mu rinka ziyarta kabarbaran su mu rinka masa addu'a lokaci bayan lokaci Allah ka ba mu ikon to Allah subhanahu wataala ya ce wallazina amanu wa amilus salihati lanadkhilannahum bis salihin wallazina amanu wanda suka yi imani da Allah bayan sun yi imani da Allah wa amilus salihati kuma suka aikata aiki kyakkyawa lanudkhilannahum bis salihin lalle mun yi alƙawali za mu shigar da su bis salihin a cikin mutanen kirki to nan malaman tafsiri baki ɗaya sun tafi as-salihin din nan sune ulaiikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa'annan biyar din sune idan kai aikin alkhairi kai kai imani da Allah kai aikin alkhairi to Allah zai shigar da da kai cikin su kawai ana iya tashi ranar kiyama ranka cikin annabaul azmi na rasul ga kujerar annabi Musa ga taka ga kujerar annabi isa ga taka ko ko in matsayinka bai kai ba ka ganka cikin annabawa mursalai kuma kai ba annabi ba saboda me kayi aiki kyakkyawa kayi aiki kyakkyawa shi yasa a irin wannan ne zaka ji ana faɗin wasu maganganu wanda idan an faɗi magana ka ji kaman kanka ya kulle sai a ce idan ka aikata abu kaza Allah zai baka ladan ibada annabi a ba wai ka zama annabin bane amma wannan annabin da yayin wannan ibada aka bashi lada to kai ma yanzu in kai wannan aikin Allah zai baka ita misali alqur'anin nan manzo Allah ya tabbatar da cewa idan ka sauka alqur'ani ka sauka duk wani littafin da Allah ya sauka ai an sha jin wannan idan ka kamo daga bakara hannasi ka sauka sufi ibrahim wa musa dalla sufi ibrahim wa musa annabi musa ya sauka qur'ani annabi musa ya sauka qur'ani to kai kuma yanzu da ka karanta qur'ani ka sauka sufi ibrahim wa musa ka sauka at-taura ka sauka injila ka sauka zabura in ka karanta qur'ani to dauki at-taura ta annabi Musa an ce tana da aya miliyan goma idan ka karanta Qur'ani Allah zai baka ladar ka sauka at-taura annabi Musa shi ko annabi Musa bai sauka Qur'ani ba kai kuma ka sauka at-taurar shi da Allah a wajen karatu nan da kai da annabi Musa wa ya fi lada a faɗi mu ji kai ka fi lada yadda misalin abin yake ba ina nufin ka kai daraja annabi Musa ba amma dai ka yi aikin da Allah zai baka irin aikin annabi Musa ko da darajar ka bata kai ba misali ai aikin gwamnati a nan ƙasar in ka tambayi tsohi masu shekara 60 in ka samu tsohon ma'aikaci wanda ya shekara 60 da ka tambayi sai a ce permanent secretary a lokacin saddauna nawa ake bashi albashi sai ka ji an ce albashin permanent secretary lokacin saddauna naira goma naira goma wannan jahuwa wadda ake ba yara su sai alewa ita ce albashin permanent secretary sai a ce to masinja wasu a ce masinja ai kwabo ake ba shi yanzu ana kashe kwabo? to shi kenan sai yanzu sai a zo a ce mutumin da ya kansila a lokal gamman za a ba shi albashin famunan saktare na lokacin saddauna ninki ɗari da Allah ba za a ji abin ya ɗaura kai ba ninki ɗari naira goma so ɗari nawa kenan dubu ɗaya dubu ɗaya kenan ko to da Allah nawa ne albashin kansila irin wanda suka kwashi kuɗi a wancan gwamnatin masu ba da kuɗi ya kai wajen dubu ɗari ko dubu ɗari biyu to dubu ɗari biyu da mun kaga kansila ya ninka famunan saktare na lokacin saddauna wajen ninki dubu biyu amma da Allah wa'innan kuɗin da kansilan nan ya zamu daraja shi ta kai ta wancan famunan sakataren shikenan sai ka ce ai wannan kansilan ya ji wancan famunan sakataren shi da an bashi wannan ina fata an fahimci wancan misali an gane shi an gane misali ba a kai daraja annabi Musa ba amma falalar annabi alaihi salatu wasalam da yanda Allah ya faɗaɗa lada a zamanin shi sai a ɗauko ladan annabi Musa a baka amma darajar baka kai darajar annabi Musa ba ba ga alqur'ani ba an ce an kar duk qur'ani da girman shi maza Allah ya ce in kana tabul wallahu uku za a baka ladan saukan qur'ani yanzu kul wallahu ta fi qur'ani kenan wata bi ba to shi yasa za ka yi ta jin falalolin abubuwa da daraja yanzu in kana bin misali manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce duk mutumin da yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lawal mulku wa lawal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so dari a wuni al a duk duniya babu mutumin da zai aikin lada kamar shi duk duniya la ilaha illallah wa da la sharika lahu lawal mulku wa lawal hamdu wa ala kulli shay'in qadir in kai to so dari babu wanda zai fi kai kalada duk mutanen duniya Allah ina wanda wasu sun yi sallah azhar cikin jami'i wasu salawatul hamsin nan sun yi cikin jami'i wani ma ya sauka qur'ani a rana wani ya kashe miliyoyin kuɗi haka ne wani ma ya shahada amma an tafi ba za su kai kalada ba kenan yanzu yin wannan abun na tasbihin nan ya fi kaje kai sallar farilla ya ji to da haka layin falala ga abubuwa daban da haka idan mutum a cikin al'umman manzo Allah alaihi salatu wassalam yayi imani da Allah ya kyakkyawan aiki to Allah zai iya tada shi a kujerar annabawa kai wata kujerar mata fita annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a muslim ya roki hadisi manzo Allah ya ce Allah zai tada wasu mutane ranar tashin alkiyama ala manajirin min nur ya gabi humul anbiya wal mursalun laisu bi anbiya a wala shuhada maza Allah ce ranar kiyama Allah zai tada wasu mutane akan wani wasu mimbarori na haske wanda annabawa ma suna kwaɗayin a ce wannan mimbarin nasu ne shahidai ma suna son a ce wannan mimbarin nasu ne kuma su mutanen ba annabawa bane ba shahidai bane wani sahabi ya tashi ya durkusa gaban manzo Allah ya ce ya rasulullahi su kwanta mana su mu san su sai ce su ne wasu mutane wanda za su zo nan gaba suna haduwa daga jama'a daban-daban da kabilu daban-daban a bisa zikirin Allah an ji su ko kabilu daban-daban jama'u daban amma za su taru su taru su yi zikirin Allah abinda zai tara su kenan to ranar kiyama Allah zai ba su mimbarin da annabawa za su ji irama nasu ne shahidai za su ji irama nasu ne da Allah a wajen falala wannan mimbarin bai fi mimbarin annabawa ba a wajen daraja bai fi mimbarin shahidai ba amma sun same shi saboda me saboda falala Allah to shi yasa zaka ji wasu zikirori ko wasu salatai ko wasu abubuwa sai a ce idan kai wannan salatin Allah zai baka ladan annabi 70 kama addu'a na nan ina jin kwanaki wani malami na ta kumfan baki kanta malamin kaman Buhari Allahumma ya mana azhar jamila wa fatar al-qabiha wa lam ya'khidh bil jarir wa lam ya'tik sitra wa ya azim al-afwi wa ya sal al-tajawuz wa ya wasi al-maghfirah wa ya basil al-dini bi rahmatik ويا سامع كل نجوى ويا متها كل شكوى ويا كريم الصفي ويا عظيم المن ويا مكيل الأبراج ويا مبتدع بالنعم قبل استيقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولا ويا غاية رغبتي أسألك أن لا أشعر كلكتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار wannan addu'ar sai shehu tijani radiyallahu anhu yace duk mutumin da ya karanta wannan addu'ar so daya Allah zai bashi ladar ibada annabi 70 70 ina ji wannan ta kumfan baki wannan ai kafirci ne wannan ai rajja ne wannan ba addini ba to yanzu a cikin asusun Allah dan ya dauki dan ya dauki ladan annabi trillion ya baka Allah ya talautu ya talautu to ko ba ni annabawan za a kwace a baka ba wani za a baka ya ko dan gwata ne sai ya ce maka idan dai ka tuko mota ta daga Lagos ka kawo ta Kano zan baka albashin direbobi na dubu me kuma na direbobi su ta hada da kai dan ya baka na direbobi trillion ma ne laifi wadaka akwai babin falala wanda Allah ke dauka ya ba bayan shi duk daga nan ne a tarihi masalatul fatin nan da ta inganta cewa Shehu Tijani ya faɗe ta yana da mafita cewa yan mutu ya karanta salatul fati daya Allah zai ba shi ladan sauka alqur'ani ko 600 ko 6000 me laifi ciki dan magana bata inganta bane ba amma da ta inganta alqur'ani daga bakara annas an san harafi nawa ne in ka karanta shi ba alwala an san goma so kaza ne to amma shi annabin nan da zaka mai salati sai ka ce Allah kai mai salati salatin daidai matsayin shi salatin daidai matsayin annabi to sai aka ce kuma wannan salatin idan ka yi shi guda ɗayan nan Allah zai maka goma irin shi salati daidai matsayin annabi za a to Allah zai ma goma irin shi aka ce ka ɗau ɗaya ka aje da wace irin ibada za ka kwatanta shi to haka abubuwa suke akwai falalan Allah da ka in ka bi Allah ka yi kyakkyawan aiki kana iya zuwa lahira ka ganka a matsayin annaba amma kai ba annabi bane a yanzu a duniya ma ba ana wannan ba sai a zo a ce za a yi taron gwamnoni sai a ce amma an gayyaci manya-manyan malaman addini sai ka je ka ga inda za a aje kujerar gwamna sai ka ga wani malami wanda ko takardar firamare bai da ita ana cewa aka ramu kalla kai ma zauna kusa da shi da Allah wannan malamin darajar ta kai darajar gwamna a gwamnati amma me yasa aka kawo shi nan saboda yayi wani aiki mai daraja darajar shi ta kawo shi nan ba haka bane yanzu da Allah idan ana taro ya kace ga shugaban kasa ya zo ko ya kace ga shi wata ya rubuci ya zo ko ga sharaf sale ya zo da Allah darajar imamu sharaf sale ba ta kai ya zauna da shugaban kasa kujera ɗaya ba amma yana da takarda irin ta shugaban kasa to amalin sale ake nema in ka samu kyakkyawan aiki Allah zai ɗauke ka ya maka darajar da baka zato ya maka kuma daman shi zulfazlil azizin mabocin falala ne mai girma da haka Allah ya ce wanda suka yi kyakkyawan aiki to Allah ya yi alƙawarin lallai zai shigar da su a cikin mutanen kirki Allah ka sanya mu cikin mutanen kirki wata rana wani sahabi ya ya zo fadan manzon Allah in tashin hankali sai kalli manzo Allah sai ya fashe da kuka sai kalli manzo Allah sai ya fashe da kuka manzo Allah ya ce sahibi me yasa ne ka ne ya ce ya rasulullahi na zauna gida ne na yi tunani tunanin da ne za a yi tashin alkiyama za mu mutu a yi tashin alkiyama idan aka yi tashin alkiyama za a tafi aljanna to idan muka je aljanna ya rasulullahi ni na san gidanka yana can kololuwar daraja inda ba za mu iya zuwa mu ganka ba to ni tashin hankali na a ce in shiga aljanna ban ganka ba ya rasulullah shi yasa nake wannan kukan bakin ciki na kenan manzo Allah ya yi murmushi yana mamakin shi kawai sai ga mala'ika jibril ya zo da ayo man yati illah wa rasula wa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina ko wasiddiqina wa shuhada'i wa salihin Allah yake kwantar da hankalinka duk wanda ya bi Allah ya bi annabi wannan yana tare da wanda Allah ya masa ni'ima daga annaba kaga wannan sahabi yana tare da su a kenan yana tare da suwa shahidai yana tare da suwa salihai Allah ce kai abokantakar nan tayi dadi kai ma in ka bi Allah ka bi annabi zaka tashi tare da annabawa da shahidai da salihai da mutanen kirki Allah ka ba mu wannan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa minan nas ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين to an ce ita wannan aya ya sauka ne akan wani sahabi da ake ce mashi Iyashi bin Rabi'a shi Iyashi bin Rabi'a ya musulunta a Makka to amma sai Allah ya shi mutum ne matsoraci bai san bugu bai san bugu sai ya zama abu jahal da sauran mutanen shi sun yi wani tim idan aka ji mai kuɗi ya musulunta sai a je a samai da ‘yan uwan shi masu kuɗi a yi ta mai hudu ba kai yanzu za ka lalace ka rasa wanda za ka bi talaka talakawa wallahi kasuwancinka zai lalace a yi ta mai faɗa wanda ke da rabon asara ke ridda. Idan maɗaukaki ne sai a samu irin shi maɗaukaka su je wajen shi, to idan ko talaka ne, dama sai a ratsa shi a lungu, ka, sai jikin shi ya gaya mai. To shi kenan wannan iyashi bin rabi'a ɗin, da ya musulunta shi bai da galibu, ɗan ƙabilan mahazum ne. da ya musulunta wannan kawai ya fita wajen gari haka sai abu jihar ya hangai sai maza maza ya kira wasu ƙatti ishe kun ga ga iyashi can kuje ku ɗaure mun shi aka ɗaure iyashi bin rabi'a da aka ɗaure shi abu jihar ya zo da wani kulki ya fara bugun iyashi ya fara bugun shi sai ya ce mai dakata dakata abu da kake so a yi su so nake kawai ka kafauce muhammad ya ce na kafauce mai kwance ni ya ce to ka yi alkawali duk randa na ji ka bi shi in sake sawa a ɗauko ka aima wannan ce na yi alkawali sannan kwana ɗaya manzo Allah ya ga iyaji ba a gan shi ba ko sai ya koma cikin kafin shi kuma Abu Jahal duk inda iyashi za sai ya haɗa shi da wasu ƙarti biyu yace da kun ji zai musulunta ku ɗaure mun shi ku gaya mu yana kai takura dai shi ba abu gai ba kuma shi ba a sakan mai mara to lokacin da ake hijira an fara hijira an fara hijira ya ga takura cewa ce to ga mutanen nan idan ma manzo Allah ya bar garin nan bawa za su mai dai bari dai ka gani wannan kawai sai ya kwashe yan kayayyakin shi ya je kai wajen gari ya daure sai zo gidan Abu Jahl ya sallama ce Abu Jahl ce ya shi ya aka ne ce amantu billahi wa rasula na yi imani da Allah da annabi sai ce ina masu kula da kai ce ka je ka kira su duk abin da za su yi mu haɗu da kai a inda za a haɗu da ya tafi can dama ya kulla kayan shi ya je ya jira ya jira ya samu bugin shi ya kuwe Abu Jahal da masu bugu sa zo sa zo da har ya gara dare yayi ya ce kunkur sai ya dauka kayan shi lokacin da Abu Jahal ya shoyo kashi da sai aka ce ina ya shu ai yayi ni sai kusa Madina to shine nan duk da haka Allah subhanahu wataala yake cewa minan nas akwai daga cikin mutane man yaqulu amanna billah wanda ke cewa mu mun yi imani da Allah fa iza uziya fillahi amma idan aka cutar da shi domin Allah ja'ala fitnatan nas ka azabillah sai ya kwatanta fitinan nan da mutane suka yi mai tayi daidai da azaba Allah sai ya manta cewa idan ya kafirce mu Allah fa to idan ya je zai shiga wuta wuta ne wanda ba ta da iyaka wannan ko duk azabar da mutane za su yi mai iyakar ta dai duniya kalli sayin na bilal sayin na bilal da ya daure ma azabar ƙarshe mai abin ya zama alhayar sayin na bilal bawa ne na umayya umayya ta bin hala da bilal ya musulunta ana zaune su abuja suna zaune umayya ma bai sai ya musulunta ba an saukar da kulwallahu ahad Bilal kawai sai abin ya mai daɗi ya iya ƙulhuwar lahu kawai sai ya taho yana waƙa yana ba ƙulhuwar lahu waƙa yana ahad ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun kufuwan ahad ya zo ya wuce su sai abuja ne ce kai wannan ba wannan ka me yake faɗi ne sai ce kai ake ce kai zo da kake faɗi ya maimaita sai to kai umayya yanzu lalacewa har ta kai ga bawanka ba kai zai wulakanta ka faida mun shi illa daftar maka da shi sai ce a illa faida ma shi ai na bi tsoro ni zan la daftar da shi da kaina yasa aka kama sai na bilal aka daure shi a cikin wasu raƙuma guda hudu aka kora su a lokaci daya aka ce biyu si gaba biyu si baya shikenan bilal ya sha wahala aka ɗaure shi a rana sai a nemo bayi a ce an hana yau aikin ku kawai ku ta bugun shi sai ya suma in ya suma ku je ba aiki azan zuko ko almajiri ne dan uwansu zai laifi a ce ku ɗauko shi ku dan sha sa shi kan yazo a ya bi hukuncin mala Bilal ya dinga ɗanɗanar wannan azaba ya dinga ɗanɗanar azaba har dai ƙarshe wata rana sai na abubakar ya zo zai wuce ya ga halin da bilal ke sai ki haba umayya dan adam ne fa irinka kake dan dana mai sai sai abubakar ai ku kuka cutar mun da shi ku kuka lalata mun shi ku kuka yaudaran mun bawa sai abubakar ce me ya magana yaudara idan ba ka iya barin shi da bin ubangiji shi ka saida mana shi mu ba shi yanci yace nawa zaka siya ya ce na sai da maka shi dirhami ɗari hudu ya ce ni kuma na siya dirhami ɗari takwas kwance shi ya kwance shi ta zo mu jika a cikin suke nan kawai manzo Allah na zaune sai ya hango sai na abubakar Bilal manzo Allah ya kama mafi shi ah ga wata irin tafiya nan ta manya ga wata irin tafiya nan ta manya ya aka yi ne ce ya rasulullahi na fiye shi dirami 800 kuma na yanta shi dan Allah ya je bi ubangidan shi ubangijin shi Allah ya hakuri ina irin sahabbabu bin al-arad wanda ake dauko matsefata ta wuta in ta yi wuta a zura mai a jiki suna ina ina irin su ammar bin yasir ina irin su yasir da aka yi hangin din shi ina irin su sumayya duk suka hakuri yanzu na aljanna to da ka dan uwa kada azaba ta sa kai rauni daga bin Allah to shine Allah yake fa iza uzi fillah idan aka cutar da shi domin Allah da ala fitnatan nasu ka azabillah sai kuma ya maida fitinan mutane kamar azaba Allah amma ni da aka wala in ja na sawan min rabbika idan kuma wani kudi da taimako ya zo daga ubangijinka la yaqulanna inna kunna ma'akum sai ka ji ya ce kai ai muna tare da ku muna tare da ku awalaysa Allahu bi alama wai shin Allah bai zamo shine mafi sani ba bima fi sudurul alamin da abin da ke cikin kiran zambayi duk abin da ke cikin zukatan bayi Allah ya sani to nan in mun kalli wani ba'ari na wannan ayar to muna da fadarin wannan halar muna da irin wannan halar sai dai mu gyara idan aka zo za a yi wani aikin addini mai wahala za ga sai mutane a ta zazzamewa a ta zuzzukewa to da kuma an gama abin za a ci amfanin abin zai ga kuma kowa ya taso ya ce shi ma da shi za a ci ko ba mu yi yanzu da zan zo na in ce to yan abinda yan uwa da Allah tun daga Allah ya sauka mana damina na an shi wata gona mu zo mu rayan nan namu mai masu noma don ranar noma kowa za a yi mai tafiya hito gona da kake tunani in mutum ɗari sun ce eh malam ai yayi yayi to da wanda za a gona sai an sa aka ga talatin amma da an ce an gama kuma aka ce to alhamdulillah to yanzu abin da za a yi wanda suka shi wanda suka yi hidiman nan a raba bi a ba marayu rabi a ba su rabi ka sha mamaki ko ba haka muke ba to da haka haka halin ɗan adam yake ko wani abu ne na turjiya addini lokacin da za a ce aje ayi ana eh malam aje aje to amma da kaji zaka sha mamaki sai kaga duk wanda kake garin kamar shine Abubakar dinka duk inda ka daga kafa zai daka yake ne mai karasa mun sha irin wannan mun taba turjiyar wani masallaci masallacin mu ne aka kwaci ake sa a raina mana wayo aka yi ta tsugunne tsugunne aka kulle mana shi ba dalili nan garan aka ko rana ɗaya muka ce nace ni in akwai wanda zai rike min kwaɗan zan yanke kwaɗan wani wani mutum ya ce mu je zan zan yanke mashi aka ce eh malam mu je mu je mu je kai ka rantse da Allah lokacin da zan isa gindin masallacin zan iske ma an buge kwaɗa amma sai na je ba kawa sai wannan mutumin shi kadai muka je aka yanke kwaɗan shi a share masallacin kalla asar mu dawo sharan ma yadda na dawo aka karata sai da aka ga lalle dai mun ci nasara tukunna an kama zikiri masallaci tukun kowa ya ce ya a ce ai aku ne ana ce kuma ya aka zo aka cika kaga yan bugu ne ni kaɗai zan sha shi in ɗauri ne ni kaɗai zan sha amma da masallaci ya samu kowa ya zo aka cika masallaci tun da zikiri bulis ne yawwa to muna da irin wannan halin ko ji kai an ce ai in kuka je gurin nan za a yi ƙasa-ƙasa da ku ka ce to gwamma a yi ƙasa-ƙasa da mu daman duniya ta ishe mu gwamma mu isa lahirar da wuri inda kan din Allah kuma a daina zuga malamai a daina zuga malamai da yawa za ka ga malami ya zo kabbara ta zuga shi ya ɓallo ruwa amma in ya koma gehe aka zo aka yi motar 'yan sanda ce bakin to malam shi kaɗai zai hau sai ka nemi kowa ana wai ina ina ashabul maimanatin malam sai ka ji ana wani waye hijira a shi ai wani ai tunda aka wannan yana fakkwato amma in kun san in malami ya ballo ruwa ba za ku bi shi wato kakku mai kabbara kuma da ya faɗa ku shiru shi ma ya gane ya ballo ruwa ta ga ya canza magana kwanan nan ba haka aka yi wani malami ba ya dinga ballo ruwa ana mai kowa yayi ko amma da aka tabkai kaji wani ya motsa da aka wallahi mabiya ku daina zuga malam da aka Allah subhanahu wataala ya ce idan aka cutar da mutum domin Allah sai kuma ya mai da wannan fitina ta mutane kamar azaba Allah ita ko azaba Allah ba haka bace Allah ya ce amma idan gudunmuwa da nasara ta zo kuma sai ka jira ai mutare muke da ku ai duk gogormayan nan ai da mu aka yi ta ai duk dagan nan da mu aka yi ta yanzu lokacin da ake dagar zumura ne ba ai bane eh amma da an ce ta ɓaci ana gun ‘yan sanda ga muhimmu su kaɗai ne duk wanda kake nema bai nan da haka mu gyara in za mu bi Allah mu bi shi da gaske yawwa musuluncin nan ana yin shi ne in ta yi rawa rijiya in ba ke ba masai duk ɗaya ne sahabbai haka suke suka ashi addini Allah ya gyara mana na'am وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين Allah subhanahu wataala ya ce kuma lallai ne wala ya alamanna Allahul mu'minina amanu lallai ne Allah madaukakin sarki zai tantance allazina amanu wanda suka yi imani shi zai tantance su ya nuna ma duniya su wala ya alamanna almunafiqin kuma lallai Allah madaukakin sarki zai tantance almunafiqina wanda suke munafikai masu saba ma Allah na'am وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنعمل خطاياكم Mm.
وما هم بعاملين من خطاياهم من شيء Mm.
إنهم لكاذبون wala yahmiluna وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون sadaq Allahu صدق al-azim الله العظيم
wa qala allazina kafaru Allah madaukin sauke ce wanda kuma suka kafe da ya suka fada lil ladzina amanu ga wanda suka yi imani ittabi'u sabilana ku kyala musulunci ku kyala manzon Allah ku zo ku bi hanyar mu. wannan an ce al'adar Abu Jahal ce din yaga wani mutum mara galihu ya musulunta in ya kira shi ya mai nasiha irin tashi ya amsa sai ya ce mai sai me ke damun ka ne Muhammadin ba cewa yake za a yi tashin kiyama ba a kama mu da zunubi don an je layara da zunubinka da nawa duk zan ɗauki in an je layara ka ce ni ni na hana ka ka musulunta ni zan ɗau zunubinka shi ne Allah ya ce wanda suka kato da suke cewa suke ce mutane ku bi hanyar mu walna bil khadaya ku mun yi alƙawarin za mu ɗauke kurakuran ku da zunuban ku duk za mu ɗora akan namu wa ma hum bi hamilina min hadayahum min shay'in Allah ya ce ƙarya suke su ko ba masu iya ɗaukar wani abu bane daga zunubansu ومام وقال اتبعوا سبيلنا ولا عمل هلاكم وما بهم من امن شيء انهم لكاذبون shi nake nema Allah ya ce ƙarya suke yi ba sa iya ɗaukar zunubin Allah ta zarwa zarwata mu zarwa uku wata ba ta iya ɗaukar zunubin wata da haka ƙarya suke yi ba sa iya ɗaukar zunubin ku ko da suka ce za su ɗauka Allah ya ce to amma tunda sun rataya ma kawunan su wala yahmilunna asalaw to mun yadda lallai ne za su ɗauki nauyin zunubansu, wa asƙalan da kuma wasu nauyin zunubai na hana mutane bin Allah, ma asƙalai tare da nauyin zunubinsu na ƙin bin Allah, ƙasa zunubi uku kira. Za su ɗauki nauyin zunubin kafirci, za su ɗau nauyin zunubin hana mutane bin Allah, kuma za su ɗauki nauyin zunubin waɗanda ba su bi Allah. Shi sa manzo Allah ke cewa, man sanna fil islami sunnatan hasanatan فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة duk wanda ya koyar da wata hanya kyakkyawa to yana da ladanta da ladan duk wanda ya aiki da ita haka nan wanda ya koyar da wani mummunan aiki yana da zunubin mummunan aiki da kuma zunubin duk wanda ya aikata wannan mummunan aiki Allah ya kiyaye mu Allah subhanahu wataala ya ce dan haka za su ɗau nauyin zunubinsu da zunubin wanda suka hana su yi Allah. Wala yi tsalin na yawal ƙiyama, kuma lalle za a tambaye su ranar ƙiyama, amma kanu ya game da abin da suka kasance suna ƙirƙira ma Allah ƙarya da shi, za a tambaye su me yasa suke ƙirƙira ma Allah ƙarya kuma za su ba da ansa kuma Allah ya kai su gidan wuta Allah ya kiyaye mu. To alhamdulillah saboda lokaci na ya kamata mu kwana sai Allah ya kai mu rana ta gaba. Da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su. wannan kai kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu alazim to ban sani ba ko akwai tambaya akwai tambaya alaikum salam wa rahmatullah amin to mutumin da yake azumi kuma ya mafarki yana saduwa da mace ko da ya gama niyi da ya tashi tunda da ya mafarki ne ba macen bace azumin shi na sai ya wanka kawai ya ci gaba da azumin shi azumin shi na insha Allah shikenan wa alaikum assalam wa rahmatullah giba abinda ake ce ma giba shine faɗin laifin mutum wanda bai san a faɗi zikiraka akaka bi ma yakarun ambatan dan uwanka da abin da bai so ko bayan idan shi ko gaban shi shi in ma ka faɗa a gaban shi ya zama cin mutuncin shi kenan da cin mutuncin shi da kuma cin naman shi da yin giba da shi in bai nan ne zai tsaya a giba insha Allah wa alaikum salam da iyaye na'am ake cewa idan mutum ya farki da yayi iyaye su ne mm, yayin ya farki da su ko da ba su ce ba komai ba na'am wannan yana ishara ne da suna neman addu'a ne wannan abin
to shi an ce mafarki in dai da matacce ne duk abin da ka gani game da matacce haka yi don haka kamar yadda aka ce kuma idan kayan mafarki da su ko ba su ce ma ko ba suna neman addu'a to ni ba zan ce i ba tunda ban karanta layin ba ko ba zan ce a'a ba sai dai kawai ko ba komai ko dan uwanka ne ka dade ba gani ba ka gan shi ai kai mai murna da farin ciki haka babu laifi dan kaga iyayenka kuma suna neman addu'a kai musu babu laifi na'am khalas wa alaikum salam mai azumi ya je ya bada jini a asibiti eh ya halatta ai abin da ke shiga ciki shike kare azumi ba wanda ke fita ba ai ga ko amai an ce idan mai azumi ya amai in dai baki ɗaya ya ama azumin shi na nan da haka in kana azumi kana jin zaka kai labari eh zuwa ka bada jini shi kaga ba ba za ka kai labari sai ka kala abinka yawa abin bija rasulullah fatiha da salatul fati Allah ya samu gaba lafiya